الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a bakwai ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi ne wa laifi tambayoyi sukan iya gabata na'am
malam kamar mutum da Allah ya mai rasu ya bar dukiya da yawa cikin hajji gonaki to sai ƴaƴan suka matan su jaye su jaye ma suka ce sun bar mu nan uwansu maza gonaki to sai daga baya bayan su cikin su sun rasu sai su jikokin kenan mamace suka yi suka tambayi kamar abin ga suka reklamin fasu suka cikin a ba su rabon uwayensu
wai misali dukiya ce ta gado wasu daga cikin magada suka ce sun yafe haƙƙinsu a cikin dukiya ta ɓangare kaza waɗanda suka ce sun yafe har allah ya musu rasuwa 'ya'yansu suka taso kuma suke neman haƙƙin uwayensu a lokacin da mutum ya ce ya yafe haƙƙinsa matukar yana da ƙoshin lafiya da hankali wanda yake cikakke haƙƙi ya yafu ba maganar ɗan shi ya taso ya ce shi bai yarda ba tun da daman kai ba naka ba ne ba wanda yake da haƙƙin ya ce ya yafe ba maganar jikoki su taso su ce su ba su yarda ba haƙƙin uwayensu suke bukata tun da uwayensu sun riga sun yafe wannan ya yafu abin da ya rage wannan na sauran magada ne na'am to tambaya kusan uku a jimilce ɗaya kamata ka yi da farko kenan in ka haɗa su ce za a rike maganar hamma in mutum ya yi hamma iya abinda zai yi sai ya rufe bakinsa fadar a'udhu billahi duk da cewa hamma tana daga shaidani to amma dalilin da ya nuna cewa in kayi hamma a'udhu billahi zaka faɗa har yau muna bincike amma in kai atisha abinda zaka ce alhamdulillah in kana cikin sallah ba maganar fadar alhamdulillah an gane ko in kana cikin sallah kai atisha ba maganar fadar alhamdulillah in ka ce alhamdulillah kuma sallah bata bace ba wai dangane da cewa a sha'ira su ne a halittunna a lokacinsu kamar yadda suke gani ba in ka dangana su zuwa ga jihamiya da kullabiya da sauransu amma a sha'ariya aƙidarsu ba aƙida ba ce tacacciya gaba ɗaya ta ahalus sunna wake da shinkafa ne akwai abin da yake ya dace ma sunna akwai abin da bai dace ma sunna ba an gane ko saboda musamman in ka ɗauki ɓangaren abin da ya shafi al'asma'u sifat a sha'ira sifofi bakwai suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sauran sifofi sifa wadda suke fi'iliya duk sun kore masa iya abinda suka tabbatar sifa zatiya shine idan ka dauka a cikin farkon qawaidi al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalam wannan sifofi bakwai kawai suka tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala amma duk wata sifa wadda take fi'iliya kamar zawwar ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama irin saukowarsa zuwa saman duniya irin su daukakar shi akan al'arshi irin sifa ta fuska irin sifa ta hannu irin sifa ta ido da sauransu gaba daya a sha'ira sun kore ma ubangiji subhanahu wata'ala irin wannan sifofi sai dai su yi tawili don haka a sha'ira ba ahalus sunna ba ne ba rai ta bangaren akida na'am malam mutum kuma in yayi atisha a cikin magewaya ya iya cewa alhamdulillah
wai abin daki idan ka ce in kai atisha za ka iya cewa alhamdulillah bai dace ba ka faɗa abin da ya dace sai ka fito maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana biyan bukatarsa wani ya yi masa sallama maza Allah ya ki mai da sallama bayan ya biya bukatarsa sai da je ya arwal ya yi timama maza Allah sannan ya amsa masa sallama sai ya ce domin ni ina kyamar na ambaci ubangiji na halin bani da tsarki don haka ban ɗaki wuri ne na ƙazamta abin da ya dace a tsarkake ambaton Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan mahalli na
yana da shi ba ka sake ba ramuwar da sai da raka ɗaya ta kushe mutum ba
tambayar taka ce kwata-kwata ban gane ta ba ka ce sallah ce ta azhar limami an wani abu ya kuce maka sai kamar raka ɗaya ta To.
kushe kuma da tare shi ma su ji ne ya yi kanwa ta raka ɗaya
in ka tabbata ƙari ne liman zai yi bayya halatta ka tashi ka bi shi in ka tabbata sallah ta cika abinda zai zo da shi ƙari ne bayya halatta ka bi shi zama za ka yi in ya yi ƙarin shi ya tabbata kuma ƙari ne in zai yi ba'adi ba za ka bi shi ba ku yi ba'adi sai ka tashi ka ci ko abin da ya rage ma in ka salamce kuma kai ma ka yi ba'adi na'am
kamar special da duwawu addu'a da mutum zai karanta da zai gaba da ya harrace ta washin akwai wata addu'a keɓantacciya wadda take ta samun agaji akan haddace alkur'ani ko wata sura ko ƙur'anin gaba ɗaya keɓantacciyar addu'a dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta inganta daga wajen shi ba mu santa ba amma akwai da dama wadda ba su inganta ba haka in ka ɗauki irin su tufatul zakiri na al'imamu shaukani akwai babi na musamman akan irin waɗannan addu'o'i da sauransu illa kasancewar haddace alkur'ani ko haddace duk wani abu wanda yake na ilimi hanya biyu ce mutum zai ba hanya ta farko shine ala akhdhu bil asbab mutum ya bada iya kokarinsa yayi naci akan maimaita wannan karatu domin haddace shi hanya ta biyu shine kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala kai ta roƙon shi akan ya fahimtar da kai ya baka hadda wadda take mai kwari amma addu'a ke bantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta inganta akan cewa in mutum yayi zai harrace kaza wannan ba mu santa ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna je cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen wato babi na 82 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 83 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب أين يصلي الظهر يوم التروية قال حدثن قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية قال بمنى قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالأرضة ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك قال حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش أنه قال حدثنا أبو العزيز أنه قال لقيت أنس رضي الله عنه قال وحدثني إسماعيل بن عبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز أنه قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa a ina ne wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta az-zuhr wato a ranar takwas ga watan zulhijja wanda ran takwas ga watan zulhijja shine ake kiran shi da yawmu tarwiya an ambaci wannan yini da wannan suna domin kasancewar a wancan lokaci a ran nan suke jidan ruwa su je su cika makaye waɗanda suke da bukata a nan mina saboda wuri ne wanda babu wani tauki babu wata ƙorama babu wasu rijiya an gane ko don haka kenan ake kiran wannan yini ran takwas ga wata yau tarwiya duk da cewa akwai wasu maganganu na malamai game da ambatan wannan yini da wannan suna wasu suka ce an ambace shi a yau tarwiya domin a ran nan ne adam salam ya ga matar shahawa bayan sauko da su daga gidan aljanna kuma a ran nan suka haɗu duk da cewa malamai suka ce inda haka ne da ca za a yi kenan yawmun ru'ya yawmun ru'ya wasu suka ce kasancewar an ambaci wannan yini da yawmun tarwiya domin annabi ibrahimu alaihi salam a wannan dare na takwas ga watan zulhijja ne ya yi mafarkin yana wato yanka ɗansa isma'il don haka sai annabi ibrahimu alaihi salam ya zamanto yana tunani yana juya ra'ayinsa yaya ya kamata ya yi malamai suka ce in har haka ne kenan ba za a ce ba yau tarwiya sai dai a ce yau mutarawwi a tarawwi shine ka juya tunaninka ka kai ka kawo ka ga cewa me ya dace ka yi wasu suka ce a an ambace ta yawon tarwiya domin a ran nan ne wato jibrilu alaihi salam ya nuna ma annabi ibrahimu alaihi salam ayyukan hajji yadda suke a shar'anci an gane ko wato wai yadda ayyukan hajji suke a shar'ance a ran nan ne jibrilu alaihi salam ya nuna ma annabi ibrahimu alaihi salam kenan inda kamar ta wannan fuska ne kenan da ya za a ce kenan sai dai a ce wato yawmun ru'ya yawmun ru'ya tunda kasancewar ma'ana ya nuna masa a mafarki a daren kenan takwas ga wata cewa ga yanda ayyukan hajji suke magana ta hudu suka ce an ambace ta yawmun tarwiya domin a ran nan ne wato shi shugaba yake karantar da al'umma yanda ayyukan hajji suke in har haka ne malamai suka ce to da abin da za a kirayi wannan yini yawmur riwaya yawmur riwaya to don haka dai a takaice sunan da ya fi rinjaye yawmur tarwiya yawmur tarwiya kenan an ciro shi ne daga wato shine arriyu ma'ana a ran nan suke ɗaukar ruwa su kai su cika wato makayansu a nan mina domin ba rijiya babu wani tauki to shine yake cewa wai a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta az-zuhr a wannan yini na takwas ga watan zulhijja shine malam sai ya shigo da hadisin Abdul Aziz ibn Rufai ke cewa na tambayi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda nace da shi akhbirni bi shay'in aqaltahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari dangane da wani abu wanda ka fahimce shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina sallar zuhra wal asra yawmat tarwiya a ranar takwas ga watan zulhijja a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci az-zuhr da la'asar qala bi mina anas yace da shi amina manzon Allah ya sallace su ai sallahu ma bi mina az-zuhr da la'asar manzon Allah ya sallace su ne a nan mina sai na ce da shi fa aina sallala asra yawman nafr ranar dawowa daga mina ma'ana ranar gama ayyukan haji kenan ran sha biyu ga wata ko ran sha uku ga wata a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta la'asar qala sai ya ce bil abba wato anan wadul muhassab an gane ko wurin da ake ce masa ababa ko ka kiraye shi da cewa albabaha ko kuma ka kiraye shi da cewa wadul muhassab a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta la'asar a ran sha uku ga watan zulhijja kuma kala sannan sai ya ce da shi ifa'al kama ya fa'alu umara'uk aikata irin yanda shugabanninka suka yi duk yanda shugabanninka suka yi kai ma'ana karka saba musu kasancewar anan na nuna mana in har su samu ne abin da ya kamata a ran takwas ga wata alhazzai da hantsi su fita zuwa mina an gane ko azahar ta riski su a can kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hantsi ya tafi mina a can yayi azhar a can yayi la'asar a ran takwas ga watan zulhijja haka kuma in a ran dawowa ne ga wanda yake gaggautawa wanda zai dawo a ran sha biyu ga wata ko a ran sha uku ga wata to abinda ake bukata kenan ya baro mina an gane ko kafin la'asar kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mina a wadul muhassar manzan Allah ya yi sallah ta la'asar wanda shi daman jifa na ran sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata ga wanda zai jinkirta iya abin da yake sunna sai bayan gushewar rana bayan azahar ake zuwa a yi jifa a ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku to don haka in ka yi jifa kenan a ran sha biyu ga wata in gaggautawa za ka yi daga nan ma sai ka wuce ka dawo makka in kuma jinkirtawa za ka yi in kayi jifa na sha biyu kenan sai ka koma mina ka sake kwana ran sha uku ga wata ran sha uku ga wata da kayi jifa sai ka wuce makka shine karshen wato ayyukan hajji to don haka kasancewar ba a buƙatar mutum rana ta fada masa a nan mina don in ka sake rana ta fada a nan mina baka fito ba to wannan dole sai ka koma kwana kenan ka cike ran sha uku wannan ana maganar wanda zai gaggauta kenan a ran sha biyu ga wata da zaran ka yi jifa to yi kokari ka fito daga iyakar mina amma idan ka sake rana ta fada maka kana nan cikin mina baka fita ba to sai ka sake kwana a nan ka yi jifa na ran sha uku idan ka ka fito baka yi- baka kwana ba to wannan dole sai ka ba da fidiya shine ka yanka rago ko kai azumi uku ko kuma ka ciyar da miskini shida to anan da ibnu a- a- Anas dan Malik ya nuna masa cewa ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sai ya ce masa if'al kama yaf'alu umara'uk wato ka aikata irin yanda shugabanninka suka yi haka ya kamata ka yi a wannan riwaya ta biyu Abdul Aziz ibn rufai ke cewa na fita zuwa mina yawmar tarwiya a ranar takwas ga watan zulhijja falakitu anas radiyallahu anhu rahiban ala himar sai na hadu da anas dan malik Allah ya kara masa yadda na tafiya zuwa mina akan wani jakinsa فقلت سينتي دشي أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر a wannan yini a ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta azhar faƙala sai ya ce unzur haisu yusalli umara'uka fasalli ya ce diba inda shugabanninka suka yi sallah nan ya dace kai ma ka yi a nan kasancewar anas dan malik bai bayyana masa ba kamar yadda ya bayyana a wacce riwaya ta farko cewa a nan mina manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azahar ya yi la'asar ba don komai ba kwa ana yana ji masa tsoron kada ya yi kwaɗayin yin azahar da la'asar a can mina yin kwaɗayin hakanan ya kai shi sallah ta jama'a ta kuce masa ko kuma ya saba ma shugabanninsa shi kuma duk wani abu wanda yake na maslaha in an ji tsoron wata banna za ta iya biyo baya to wannan ije bannar shi ake gabatarwa akan wannan maslaha saboda a nan kasancewar ya ce sai ya je mina zai yi kuma sallah ta jama'a ta kuce masa ko kuma ya zamanto a nan shugabannin su ta da sallah ya kibin su ya ce shi sai ya je mina zai yi kaga akwai sabawa a nan su kuma muminai iya abin da ake bukata a kullum ya zamanto tsintsiya madaurin ki daya duk abin da ya zamanto zai kawo sabani tsakanin al'umma to abin da ya kamata a yi ƙoƙari a toshe wannan ƙofa wanda bayanai sun gabata akan haka ba su ɗaya ba su biyu ba wanda mi yasa malamai suka karhanta cewa duk masallacin da ke da limamin ratibi in an yi jam'i baya dacewa wata jama'a bayan haka zo ta jam'i ba don komai ba don kar a samu wata kafa ta samun saɓani tsakanin jama'a ta muminai amma in har ba a mai da ba al'amarin al'ada to ba laifi akan iya maimaita jami'u to shine anan sai ce masa ungur haitu yusalli umara'uka fasalli yace diba inda shugabanninka wato suka yi sallah yace kai ma kai ana to dan haka dai wannan babu kenan na nuna mana iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran takwas ga wata alhazzai wato su yi azahar da la'asar a can mina azahar da la'asar kinnan kuma kowace za a yi ta a lokacinta kamar yadda bayani zai zo nan gaba amma in a ranar dawowa ne kenan abin da ake bukata kenan la'asar ya zamanto ta ma mutum a wajen mina kamar yadda a nan mazan allah sallallahu alaihi wasallama a ranar sha uku ran da ƙarshe ne na ayyukan haji ya yi jifa bayan gushewar rana a wadul muhassab maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta la'asar kamar yadda anan Anas dan Malik Allah in kara masa yadda ya bayyana wanda so da yawa zaka ga wasu sun jinkirta wannan jifa sai kusan bayan la'asar ko zuwa dare kusan magariba ta kusa fadawa sannan mutane su je su yi in so samu ne bayan gushewar rana kai tsaye ake bukatar mutum ya je ya jifa باب الصلاة بمنى قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله المدني قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي عن أبي إسحاق هو أمر بن عبد الله السبيعي الحمداني عن هارثة بن وهب الخزائي رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه, وآمنه بمنا ركعتين قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ثم ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان مقب- متقبلتان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da sallah amina shin kasar mutum zai yi ga dukkan wata sallah mai raka a hudu ko kuma cikawa zai yi shine a nan malam sai ya shigo da hadisin ubaidullahi ibn abdullah ibn umar daga mahaifinsa abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan mina ya sallaci sallah raka'a biyu ma'ana mai raka'a hudu a zahar da la'asar da isha mazan Allah ya yi su biyu sai ce wa abubakar haka abubakar shi ma ya yi kasarun sallah haka nan umar haka nan usman wato a farkon khalifancinsa shi ma duk wata sallah mai raka'a hudu sai ya dawo da ita biyu to amma bayan zamani ya tura Usman Allah ya kara masa yadda ya ringa cika sallah saboda wato wani tawili da yi na kan cewa mina ta riga ta zamanto gari kenan maimakon a yi kasarin sallah kenan sai a cika sallah kenan ba bulaguro ba ne a wannan riwaya ta biyu ta Abd- harifa ibn abdullahi ibn wahab al-khuzai Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya sallaci sallah raka'a biyu tare da mu a nan mina sai ce wa nahanu aksaru makon na wa amanu ya ce a lokacin nan ya ce mun zamantu mafi yawa kuma mun fi amintuwa a wannan lokaci ma'ana ba a taɓa samun lokacin da muka fi zamantowa masu yawa mu jama'a ta muminai kuma muna cikin aminci da kwanciyar hankali sama da wannan lokaci amma gaya maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sallah mai raka'a biyu sai ya sallace ta raka'a biyu wanda wannan ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da kasarin sallah ba ta da alaƙa da yaƙi bulaguro wanda yake na yaƙi kamar yadda fahimta ce ta wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka biyo baya wasu suna ganin kasarin sallah ya ta'allaka ne da bulaguro wanda yake na yaƙi kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru to akan wannan gaba wasu malamai suke fahimtar cewa kasarin sallah baya halatta sai dai in abu laburo ne wanda yake na yaki to da haka anan shi harisa ibn wahab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a biyu da mu anan mina sai ce wa nahanu aksaru makon na tsafu wa amin ya ce da ɗai ba mu zamanto ba mafi yawa mafi amintuwa sama da wannan lokaci amma ga ya azahar da la'asar da isha mazan Allah ya yi kasar rasu wannan kenan shi ma dalili ne na biyu wanda ke nuna cewa amina kasarin sallah za a yi ba bambanci tsakanin baki da waɗanda suke 'yan makka dalili na uku shine hadisin abdullahi ibn mas'ud wanda kar mu manta bayani ya gabata in dai ka ga malam yayi idlakin abdullah ba tare da ya dangana shi zuwa mahaifinsa to abinda ake nihi abdullahi dan mas'ud shine yake cewa nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raka'a biyu a nan mina yace haka nan tare da abubakar Allah ya kara masa yadda duk wata mai raka'a hudu biyu muka yi hakanan tare da umar allah ya kara masa yadda ya ce sun matafarraka bikum tsoro sannan sai hanyoyi suka karkasu da ku ma'ana aka dan fara samun sabani da bambanci tsakanin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama saboda sabanin fahimta an gane ko amma duk wancan lokata da suka gabata zamanin umar da zamanin abubakar duka ba a samu canji ba akan abin da ake kai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Umar ne aka dan fara samun canji akan sabanin fahimta na wasu daga cikin sahabbai shine anan shi ibn mas'ud yake cewa summa tafarraqat bikum turuq sannan sai hanyoyi suka karkasu da ku ma'ana kowa ya ringa so ko fahimtarsa usman allah ya kara masa ya